Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna ranar Asabar goma sha uku ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ta zo daidai da ashirin da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Za mu ci gaba da karatu a wannan zawiya, zawiya Sheikh Salihu Musa Malami da ke nan tudun nufawa Kaduna. Muna cikin suratul Jasiyati za mu tashi aya ta ashirin da shida. Malam Sani Musa Malami shi zai ja baƙi, Sheikh Khadur Abdullahi Maraya shi ne zai mana fassara. Akarmukumullah, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله يهويكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna cikin suratul jasiya har yanzu Allah ya ci gaba da cewa walillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fi walakinna aktharan nasi la ya'lamun qul ya rasulullahi ka fadawa waɗannan mushrikai waɗanda suke cewa in an mutu ba za a tashi ba waɗanda suke cewa babu wata rayuwa in ba rayuwar duniya ba amma maganar lahira babu ita waɗanda suke cewa ba ma Allah bane yake matar da su ba Allah bane yake rayar da su a'a dadewar zamani ne idan mutum ya dade saboda shudewar zamani dare ya zo yini ya zo dare ya zo yini ya zo to sai mutum ya mutu amma babu wani Allah a faɗarsu da yake rayarwa ko yake matarwa to shi ne Allah yake ya rasulullahi ka ba su amsa ka ba su amsa wal ka ce Allahu yuhyiku Allah shi ne wanda yake rayar da ku ku mutane rayuwar da kuke samu Allah ne yake ba ku Allah shi ne yake rayar da ku wato lokacin da mutum yake mani digon mani digon da ake amfani da shi a barbari kwan mace a sami mutum namiji ko a sami mutum mace dugon maniyin da yake bai kai ko kuma in ce dugon allura ya fi shi girma sau talatin saboda kankanta dugon maniyi to sai Allah ya sa wannan dugon maniyi sai ya barbari kwan mace to shi dugon maniyin kafin ya barbari kwan mace din matacce ne to daga baya idan ya barbari kwan mace aka sai a samu namiji ko a samu mace to kaga an rayar da mutum kenan to ya rasulullahi ka gaya musu Allahu yuhyiku Allah shine wanda yake rayar da ku summa yumitukum sannan kuma Allah ɗin nan bayan ya rayar da ku a bisa ajalin da ya yanka muku wani a yanka mai kwanuka wani awoyi maza a yanka mishi wani mintuna wani satuttuka wani watanni wani shekaru wani shekarun masu yawa wani har kamar ma a ce an gaji da shi misali to da zaran ajalin da Allah ya yankawa mutum ya ƙare to sai Allah ya matar da mutum shine nan Allah yake faɗa sun mai mituku sannan kuma Allah shine yake matar da ku lokacin da ajalin da ya yanka muku ya ƙare domin duk bala'i duk masifa ajalin da Allah ya yanka bawa sai ya ƙare duk yunwa duk yaƙi duk menene ko menene za a yi in Allah ya yanka ma za ka shekara tamanin sai ka shekara tamanin duk jin daɗi duk kwanciyar hankali idan Allah bai yanka maka shekara tamanin ba ba za ka yi ba so da yawa za ka gani saboda ajalin mutum bai ƙare ba sai ya je fagen yaƙi soja ne na wata ƙasa sai ya je a yi harbe-harbe da shi amma idan ya dawo sai a ce ka je kai wasu wane ta'aziyya ai lokacin da kuka tafi wane ko wacce ta rasu su ba su je filin yaƙi ba amma sun rasu shi ga shi ya je filin yaƙi ya dawo ya dawo in Allah bai yi ajalinka kuma zai ƙare ba babu yadda za a iya ɗaukar ranka duk azabtarwar da za a yi maka shi ne nan Allah yake faɗa daga cikin ikonsa shi ke matar da ku mutane idan ajalinku ya ƙare nan Allah ne ya umarci manzon Allah ya gaya wa kafirai masu cewa zamani ne yake matar da su a'a ya rasulullahi ka gaya musu Allah ɗin nan dai gagara misali wanda ya halicci kowa ya halicci komai shi ne yake raya ku ya ba ku rai kuna mataccen mani ya mayar da ku masu rai sannan in ya mayar da ku masu rai ya yanka muku ajali in ajalin ya ƙare kuma shi ne yake kashe ku sun mai numituku sun mai ya jima hukum ilawar milkiyamati sannan kuma zai tara ku ya zuwa alkiyama kuna da rai duk in an gama mutuwa kaf to kuma allah nan mai cikakken iko shi ne kuma zai tayar da ku ya tara ku a guri guda duk kuna da rai ko ku yadda ko kan ku yadda haka abin zai kasance ya rasulullahi ka gaya musu ka gaya wa kafirai shi wannan tarawa da za a yi dinnan za a tara ne a Qudus masallacin Baitul Maqdis inda manzon Allah yayi mi'raji domin annabi yayi mi'raji ne daga Qudus zuwa sama amma ya yi isra'i daga almasjid al-haram zuwa ƙudus to wannan masallaci na ƙudus nan ne za a tayar da alƙiyama nan ne Allah zai tara halitta kowa sai ya zo wurin yana da rai za a tayar da shi bayan ya zauna a barzaku sai Allah ya tayar da kowa da kowa idan aka yi busa ƙaho na biyu in aka yi busa ƙaho na biyu ina za a taru ƙudus kamar yadda a makarantar an kada kararrawa duk ɗalibai su zo bakin wani aji a yi mene assembly to haka in israfili ya hura na biyun nan to shine an kira assembly kowa sai ya zo a kudus tana yawa mutu ya ce ya za a yi kudus ya iya a ɗauke yawan mutanen da Allah ne kawai ya sani tun daga annabi adam alaihi salam har ya zuwa annabin ƙarshe a'a sai Allah ya kawo wani misali talabijin yanzu talabijin yana manna a bango a ɗakinka ana wani wasa na ƙwallo sai ka ga an nuna mutum dubu tamanin ne a filin wasan nan yau ga mutum dubu tamanin a ɗakinka a manna a bango in haɓa ture zai iya ba gaske ba ne mutanen mutanen dubu tamanin da wani abu za ka an nuna su ne suke cikin filin wasan nan ga su amanna a bango a ɗakinka sannan su ne amanna a bango a ɗakin makocinka shi ma makocinka ɗayan na gaba in yana da talabijin shi ma in yana kallon a wannan lokaci shi ma dubu tamanin na manna a ɗakin shi in ma sun kai miliyan za ka gani suna manne a ɗakinka Allah kenan Allah ya sa mu cika da imani summa yajma'ukum ila yawmil qiyamati la raiba fi ba shakka game da tashin alkiyama yinin da Allah zai tara ku to babu shakka game da wannan yini ba shakka ma'ana tabbas sai ta faru ita alkiyama tabbas ita ba shakka ce lare bafi ba shakka game da wannan yini walakin na aksarar nasi amma sai dai mafi yawan mutane wato kafirai kenan la ya'lamuna ba su san ikon Allah da yake da shi ba game da tayar da matattu ba su sani ba mafi yawan mutane a duniya kenan ba su san cewa Allah yana da ikon tayar da matattu ba walakin na aksarar nasu la ya'lamu ta hanyar lura da sababin nuzuli a lokacin kenan mafi yawan mutane wato mafi yawan mutanen maka shawa masu bautar gunki masu bautar gunki ɗin nan to babu shakka ba su san cewa Allah yana da iko ba na tayar da matattu walakin na aksarar nasu la ya'lamu haka kuma yanzu a duniya ta hanyar lura da umumin lafzi mafi yawan mutane ba su san cewa Allah yana da iko ba sannan kuma bangaren ayar yana nuna mana walakin aksaran nasu la ya'lamun mafi yawan mutane ba su da sani ba su sani ba su da sani na
ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يكثر المبدلون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يكثر المبطلون ولله ملك السماوات Allah ya ce waɗannan mafi yawan mutane na duniya wanda ba su san cewa na da ikon tayar da halitta ba to ai ga wani abu da yake nuna lalle ina da cikakken iko walillahi mulku samawati mulkin samai wal ardi da ƙasa na Allah ne shi ya halicce su saboda haka bayinsa ne mallakarsa ne sannan kuma ko sun yadda ko ba su yadda ba ko a san ransu ko ba a san ransu ba dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa akwai irin bautar da yake wa Allah Allah shi ya mallaki sama ya mallaki ƙasa mulkin samai da ƙasai na Allah ne sai abin da ya ga dama ke faruwa inda ya ga dama ya yi ruwa inda ya ga dama ya ƙi ba su damuna inda ya ga dama ya sa a sanyi inda ya ga dama ya sa a zafi babu wanda ya isa ya mai zanga-zanga amma masu mulkin duniya in suka hana wani abu sai kaga an yi rubutu a kwali sai a jerin gwano ana nuna musu abin da kuka yi ba ba mu ji daɗi ba ko kuma ku yi mana kaza ka taɓa ganin mutane sun rubuta a kwali ba ba mu ruwan sama ba suna zanga-zanga wane mutum sai abin da Allah ya ga dama yake shi fa'alin lima yuridi cikakken mulkin sammai da ƙasa na Allah ne shi cikakken mulki yake da shi kuma duk abin da ake yi a samai da ƙasai ɗin ya sani babu wani abu da ake yi wanda bai sani ba kafin ma a yi abin ya sani ubangiji kenan walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu sa'atu ranar da alkiyama za ta tsaya shine ranar da sa'a din nan sa'an nan ta tashin alƙiyama za ta tsaya yawma izin wannan yawma izin takidi ne wato a wannan ranar a ranar ƙiyaman nan yaksarul mubtiluna a wannan rana ne masu ɓarna maƙaryata mutanen banza a ranar ne asararsu za ta bayyana shi ne a ranar za su yi hasara wace irin hasara za su yi za su yi hasarar gidan rahama ba za su samu rahamar Ubangiji ba sannan da sun yi hasarar ma rahamar Ubangijin sai a ce to a basu da rashin rahama kar a kai su wani gidan azaba to shi ma ba ƙaramar hasara ba ce sai a ce to kuma tunda sun rasa wannan gida na rahama sun yi hasarar shi to a kai su kuma gidan wuta hasara ta biyu kenan to in kuma aka kai su gidan wuta din sai a ce to kuma a hana su wanda zai taimake su babu wanda zai cece su tunda sun mutu ba su da imani saboda haka nan za su zauna su dawwama shine nan Allah yake gaya mana in kana so ka san ranar da asarar maɓarnata za ta bayyana to ga ranar shine ranar alkiyama mutum yana gani wayanda ya sani a duniya kila ma yana musu kallon wulaƙanci a duniya sai ga an ce su tafi gidan rahama tafi gidan rahama su zauna tare da annabi Muhammadu su ga annabi duk sanda suke so su ma ga Allah gida aljanna ke shi kuma sai a ce me ya tafi gidan wuta ya zauna tare da su fir'auna ya zauna tare da su abu jahal kai karewa ma dai ya zauna da shaidan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un asara ce asara kowa nan ne aka yi layin shinkafan nan da suke rabawa aka zo aka daga kanka ta ƙare ya mutum zai ji ya mutum zai ji ballantana ba shinkafa ce ta ƙare ba rahamar ubangiji mutum ya rasa asara ta kai hasara Allah shi kiyaye وترى كل أمة جاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعي إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون wato jafiya daga wannan kalma ne surar ta samu sunanta ya rasulallahi ya kai mai karatu watara kulla ummatin za ka ga kowace al'umma musulmi ne yahudawa ne nasara ne wanda majusawa ne wanda ma suka ce babu Allah ne ba sa bauta komai su za ka gansu a ranar alkiyama wata ra kulla ummatin za ka ga kowace irin al'umma jasiya sun duddurkusa saboda tsoron tashin alkiyama za a duddurkusa wannan fassara kenan sannan jasiya yana ɗauka kuma a tattare za ka ga dukkan al'umma a tattare an tattaro su musulmi tun daga na farko har na ƙarshe ga su nasara tun daga farko har na ƙarshe ga su yahudu tun daga na farko har na ƙarshe ga su majusawa tun daga na farko har na ƙarshe ga su sabi'awa tun daga na farko har na ƙarshe ga su wanda ma ba su yarda akwai Allah ba tun daga na farko har na ƙarshe ga su ba wanda ya isa ya noki ya ca ni ba zan je ba wane mutum ca ba zan je ba wannan kira da aka yi ba zan je ba ba wanda ya isa yi haka wata rakulla ummatin jasiya ya rasulallahi sannan ya kai mai karatu za ka ga dukkan al'umma dukkan al'umma jasiyatan a diddurkushe sannan kuma za ka gansu a tattare an tattaro su ba ko ɗaya da ya rage face yana wurin tara kullu ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabi hal yawma a wannan yini kowace al'umma tud'a za a kira ta ila kitabi ha kan karɓar littafin aikinta file file ɗin ka na aiki kowa za a kira wannan al'umma sannan kowane memba na al'ummar ana kiran shi ya zo ya karbi mene takaddun aikin shi ma'ana sakamakon shi aikin shi da aka rubuce mai tujzauna ma kuntum ta'malun har ila yau kuma a ƙara dawo da al-yawma al-yawma a yau dinnan tujzauna za a yi muku sakamakon ma kuntum ta'malun abinda kuka kasance kuna aikatawa a duniya na alheri da na sharri wanda suka aikata aikin alheri yau za a yi musu sakamako wayanda suka aikata aikin sharri yau za a yi musu sakamako wato ranar alkiyama ranar sakamako ce kowa sai a miƙa mishi littafin shi kowa duk sai ka ga abin da ka yi tun daga farkon balaga ka har mutuwarka babu wani abu face yana rubuce a littafi na'am
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسك ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسك ما كنتم تعملون sai a cewa kowa da kowa haza kitabuna idan aka babba kowa littafin shi kenan sai a ce wannan abin da ka rike haza kitabuna wannan shine rubutunmu wannan shine littafinmu shine file ɗinmu da muka rubuce ayyukanka haza kitabuna yandiku alaikum bilhaq yau zai yi muku shaida da gaskiya shine yandiku wai zai yi firici ma'ana zai yi shaida ba magana littafin zai yi ba a balaga wannan almajazul mursal ne ƙarinar da take nuna cewa ba magana ake nufi ba shine ai dama littafi baya magana amma littafi yana mene shaida meye shaida abinda aka rubuta a cikin shi to rubutu ko ya mafi bayani matuƙa kaiwa matuƙa a shaida haza kitabuna wannan abu da kuke rike da shi yanzu aka baku shine littafinmu shi ne fayil ɗinmu da muka rubuce ayyukanku yantiku alaikum zai yi muku shaida wace irin shaida shaida iri biyu ne akwai shaida wacce za ta yi ma amfani akwai shaida wacce za ta jawo maka rashin amfani idan mutum ya zo kotu ka kawo shi shaida kana bin wani bashi ya ce eh yana bin shi gaskiya ne yana bin shi bashi yanzu shahida laka kenan ya yi shaida mai amfani a gare ka amma da ka kawo shi kotu ka biya mai kudin mota da ya zo kai alagati malam ya zancen bashin wannan da yake bin wannan an ce ka sani ya ce a ya sani na bai bin shi bashi to yanzu shahida alaika kenan ya yi shaidar da bata amfane ka ba na fata an gane to nan da aka ce yandiku alaikum ba yandiku lakum ba ma'ana wannan littafinmu ne wanda zai yi shaida a kanku zai jawo muku rashin amfani ma'ana ku tsinnan littafin nan da aka baku zai yi shaida ku tuna dama ana magana ne da waɗanda ba su yarda cewa in sun mutu za a tashe su ba ta ce to kafirai kenan wanda ba su yadda ma kila akwai Allah ba ko ba su yadda da wahadaniya a tauhidi kai na Allah ba ko ba su yadda da wujudi na Allah ba samuwar Allah ɗin ya ce to kitabu na yankiku alaikum kuma wannan shaida da zai against you alaikum against you mana ba ku zai wa amfani ba shaidar ina fatan gane bilhaƙi zai yi shaidar ne kuma da gaskiya gaskiya ne mana duk abin da kuka aikata shi za ku gani a littafin kuma shi wanda aka ba littafin in ya duba ba abin da yake ƙarya da zai gani ka je kaza rana kaza duk zai gani ya san ba ƙarya ba ne ka je kaza ka je kaza ka je kaza duk zai gani duk zai gani هذا كتابنا ينقف عليكم بالحق إنا كنا نستنسك Allah ya ce ai mu dinnan mun kasance muna tabbatar da ma kuntum ta'maluna abinda kuka kasance kuna aikatawa mun kasance lokacin da kuke aikatawa muna tabbatar da shi muna tsare shi muna kiyaye shi a rubuce mala'ikunmu suna rubutawa kamar yanzu irin CCTV da aka yi a duniya in ka je kantin mutane misali ka tafi ko Saudi Arabia ko wata ƙasa misali ko a nan ma manyan shaguna kana ganin ba mai kula da kai ɗibi su tura aljihu ɗibi wancan tura sai ka zo fita sai su tsaye ka ya ce ka ɗibi sweet ko ka ɗibi kaza aha ni ban ɗiba ba ba caji sai a kunna maka CCTV sai ka gani gashi sanda kake ɗiba dala mai mutum zai ce shiru zai a duniya ma kenan CCTV shiru zai shi ne nan Allah yake faɗa inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu lalle mu mun kasance muna tsare muna kiyaye muna tabbatar da abin da kuke aikatawa a rubuce saboda haka mutum ba zai iya musu ba ba zai iya musu ba a wani guri Allah yana cewa wa wudi alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada wa wudi alkitabu za a aza littafi a hannun kowa fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi to idan miyagu suka karanta littafin suka ga ayyukansu ma'ana kafirai mushrikai sune almujrimun fataral mujrimina sai ka ga miyagu kafirai mushfiqina mimma fihi in sun karanta littafin sai ka gansu suna jin tsoro game da abin da suka gani a ciki tsoro sai kama su saboda dukkan shirka da miyagun ayyukan da suka yi sun gani a rubuce fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna sai ka ji suna cewa ya wailatana kai tanmu ma li hadzal kitabi me ya samu wannan littafi ne la yughadiru sagiratan wala kabiratan baya barin karamin laifi balle babba illa ahsaha sai ya kiyaye komai yana recording sai ya kiyaye Allah ya ce wajadu ma amilu hadiran za su samu abin da suka aikata a halarce ma'ana a rubuce gashi nan wajadu ma amilu hadiran wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa iya abin da ka aikata shi za ka gani ba za a ƙara maka ba na shari sauraka mu ji tsoron Allah duk abin da muke yi wallahi Allah yana kiyaye shi duk abin da mutum yake yi wallahi ana kiyayewa ayan na nuna mana Allah na da cikakken iko daga cikin ikon shi shine tun daga sanda bawa ya balaga har ya zuwa sanda bawa zai mutu duk yawan bayin nan tun daga annabi Adam har ya zuwa dan Adam na ƙarshe babu wanda wani abu da zai yi abin ya tsere ya tsallake ya kubce rubutawa komai sai an rubuta sau da haka mu ji tsoron Allah na'am
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين ترانا القيامة hukunci iri biyu za a yi hukuncin muminai waɗanda suka yi aiki na ƙwarai nasu hukunci daban da kuma hukuncin waɗanda ba su imani ba ballantana magana aiki na ƙwarai su kuma nasu hukunci daban to za a fara da muminai Allah ya ce a ranar alkiyama fa amman lazina amanu amma waɗanda suka yi imani sun yi imani da Allah sun yi imani da littattafan Allah ɗari da hudu ɗin nan sun yi imani da mala'iku sun yi imani da annabawa sun yi imani da ƙaddara sun yi imani da rana alkiyama sannan kuma wa amilu salihati wa amilu al'amala salihati al'amal shine mausufi amma sai aka yi al'ijazu bil has sai aka shafe shi sai aka bar sifa a wurin as-salihat suka aikata ayyuka na kwarai to su a ranar alkiyama kar su ji tsoro in dai kai mumini ne kuma ka yi aiki na kwarai to ranar alkiyama ba ka da tsoro domin ga abin da Allah zai ma fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi ubangijinsu zai shigar da su ne cikin rahamarsa menene rahama anan aljanna kamar yadda hadisin manzon Allah ya fassara cewa aljanna rahamarsa ce rahamar Allah ce a hadisul qudsi zalika wannan a ce mutum ya samu rahamar Allah a lahira kai huwal fawzul mubin shine babban rabo wanda yake a fili ah gidan da zaka samu abinci ba noma abinci ba zuwa kasuwa abinci ba zuwa ofis abinci ba zuwa kodago gidan da ba bacci gidan da ba fitsari gidan da ba bayan gida gidan da ba rashin lafiya gidan da ba mugun makoci sannan gidan da ga annabi Muhammadu duk sanda kake so ka ga annabi Muhammadu zaka zaka ganshi gidan da sanadiyar shigan shi zaka ga Allah kai huwa al-fawzul mubin lalle samun wannan rahama samun gidan nan na aljanna shine mene rabo wanda yake a bayyana babban rabo a ce an raba ka da shaidan an raba ka da azaba an raba ka da dukkan wani fushi na Allah kana cikin yarda Allah ne koyaushe kai wannan shine babban rabo wanda yake a fili Allah ka bamu to kafirai fa
وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلي عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وأما الذين كفروا أما ودن سكي كافر شيء الدنيا سو سأزرجسوا a faɗa a tuna musu wata magana da suka rika faɗa a duniya domin ransu ya ɓaci magana da ita ce yau ta ja musu fushin Allah a'a sai mala'iku su rika ce musu a falam takun ayati tutla alaikum Allah ne zai faɗa musu wannan amma da harshen mala'iku shin ayoyi na ba su kasance ana karanta muku ba ne wai a duniya hmm? ba karanta muku ayoyi na a duniya ba ayoyi na da suke nuna cewa akwai ni amma ba ku yadda ba ba karanta muku ayoyi na da suke nuna cewa in kun mutu za a tayar da ku amma ba ku yadda ba kuka rika izgili duk ba an karanta muku wannan ba a falamta kun ayati tutla alaikum shin ayoyi na ba su kasance ana karanta muku ba fastakbartum bayan an karanta muku sai kuka yi girman kai ma'ana kuka kibin ayoyin kuka wulakanta manzannin kuka yi musu izgilanci kuka ƙaryata su kuka kiyarda da abin da suka zo muku da shi ba ku yi haka ba wa kuntum qauman mujrimin kuka kasance wasu mutane mujrimin miyagu ma'ana kafirai duk cikin alkurani inda ka ji an yi maganar jarima kafirci ne in ka ji an ce mutane mujrimun ana nufin masu laifi amma wani irin laifi kafirci na'am
وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة in nazunnu illa zanna wa ma nahnu bimustaqinin dinnan ana tuna musu irin abubuwan da suka faɗa a duniya ne kun san daga cikin abubuwan da kafirai suka shahara shine ƙaryata tashin alkiyama wai sannan wai za kila idan aka ce muku inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne wani alƙawari na Allah shine cewa lalle bayina in kun mutu zan tayar da ku lalle bayina zan muku hisabi lalle bayina zan kai wasu wuta zan kai wasu aljanna shine alƙawarin to wayannan miyagun mutane sun kasance idan aka gaya musu cewa lalle wannan alƙawari na Allah gaskiya ne wasa'atu la raiba fiha kuma tashin alkiyama aka ce musu aka ce muku larai ba fiya ba shakka game da ita za ta zo kultum sai ku ce a duniya ma na dari masa suna faɗa da islanci mu mu san wani tashin alkiyama ba ya za a mutum ya mutu ya a tayar da shi billahi lazi la ilaha illahu akwai waɗanda suke cewa su musulmi ne yau a duniya masu mulki wasu wasu masu tarin dukiya amma ba su yarda sun mutu za a tashi ba suna cikin ƙungiyoyi da za a buɗa maka duk abin da kake so mulki kake so za su baka kuɗi kake so za su baka amma ka yarda da cewa an mutu ba za a tashi ba wallahi shi yasa kaga Qur'ani a wurare da yawa yake yawan maganar tashin alkiyama din nan su a gurin su azaba shine talauci rahama shine kai kuɗi ka samu duk abin da kake so can ba na wai an mutu ya za a tashi wa ka taba ganin ya tashi haka suke magana irin magana kafiran farko shi yasa kaga wani kuɗi kaman zai kashe shi amma bai taimako saboda ya san abin da ya jawo mishi kuɗin to kai ka yarda da kiyama ka more a can ka more a nan haka ko yunwa za ta kashe ka ba zai taimake ka ba wallahi in ma gadi ya ɗauke ka sai a wata bakwai bai baka albashinka ba kuma in ka sha ruwa a gidan na roba ya samu labari sai ya saki matar don me ta ba mai gadi ruwan roba sai dai ka rika sha wanda ake ba fulawa shi sa ka ga mutanen nan fa wasu ba su da imani saboda duk wanda yake da imani yana taimakon bayan Allah yana tausayin bayan Allah yana sa rai ne za a yi mai sakamako a gobe kiyama to shi wannan bai yadda da kiyama ba zai sa kube irin ta masu yadda da kiyama malamalin irin ta masu yadda da kiyama kila ma a jimma'a sai an jira shi ya zo a yi jimma'a in bai zo ba a talleke da an ji kuwa sana ce to ga suna gama wallahi tallahi ƙarshen ta ba su yadda da tashin alƙiyama in ya yadda da kai matuƙar yadda zai fara maka irin wannan magana mu kaka ce wai menene a cikinmu akwai su mana a ƙasanmu akwai su in an faɗi sunan wasu kun san su wallahi amma wallahi ba su yadda da tashin alkiyama ba shi yasa kake ganin ana wahala wasu inda ka san ba a cikinsa ake wahala ba har izgili suke ah ba dai su zaɓai imani ba shi kenan ɗanda na kudarsa ai wallahi kamar wasan kwaikwayo za ka ji Allah shi kiyaye kulcin ma na dari masa'a mu ba mu san menene ya tashin kyama ba inna zunnu illa zannan la yu'addi ilal ilmi wal yaqin an shafe layu addi ilal ilmi wal yaqin an yi al-ijaz bil has mana mu game da tashi alkiyama ba wani abu muke ba face zato zaton da kuma ba zai kai su zuwa ga ilimi ba sanin tashin alkiyama da kuma sakankancewa tabbatarwa game da tashin alkiyama wa ma nahanu bi mustaqinin kaji eh mu ba game da tashin alkiyama muna jin da yawa na abu ne zato muke ana cewa akwai wani abu wai tashin alkiyama Eh, amma mu dai kan wa ma nahanu bi mustaqinin mu kan ba mu tabbatar cewa za a yi wannan tashin alkiyama ba Allah shi ke wa badalahu فبدا لهم سيئات ما عملوا وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون don menene ƙasa da billionaires amma sai ai wata guda ana nuna mutum a talabijin bai da lafiya ana neman naira dubu ɗari biyu amma wallahi sai ai sati uku ba samu dubu ɗari biyu ba amma in ƙasa ta ci kofi fa ko te na biyu a ƙwallo eh me kake ji wane ya musu ya yi alƙawarin kaza wane ya yi alƙawarin kaza wane ya yi alƙawarin kaza amma ga mai rashin lafiya wani ba za ka in ka gani a talabijin so ɗaya ba za ka iya sake kallo ba an sa account number ana neman kaza amma ina zai zo sallar jimma ana yawo da akwati neman taimako mai ƙoƙarin gaske ne zai ja ɗari biyar ya sa akwatin ya ɗau ɗari biyu ya ta faɗa da ɗan agaji ma an ba canji amma biloniya ne wallahi saboda me in ya kashe ya taimaki bayan Allah ai yana sa ran sakamako ne shi kuma bai yadda da ranar sakamakon ba za ka shi a gurin shi babu wani magana sakamako wallahi ɗirka ɗirkan masu kuɗi a ƙasar nan wanda yake sun yi kasuwanci tare da wasu mutane bayan Allah za ka gani a ko'ina sun ɗara su amma me in yunwa za ta kashe su ba za su ce a wayannan da tare muke ba taimake su in aiki ne haka wallahi wannan rana ta alkiyama Allah ka kai mu da imani za ku sha mamaki in haka shako wasu kuka gansu Allah za ku yi mamaki na'am wa badalahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un wa badalahum sayyi'atu ma amilu sayyi'atu ma amilu munanan abubuwan da suka aikata a duniya badalahum za su bayyana a gare su a ranar alkiyama wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna wa izgili haqa bihim zai sauka ya kewaye su a ranar alkiyama abubuwa guda biyu nan Allah ya faɗa miyagun ayyuka da abubuwan da mutane suke wa na izgili ma'ana za su gansu a ranar alkiyama ba za ka mutum ba zai tsira ba wakila yau
وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين to bayan an gaggaya musu kaɗan daga cikin abin da suke yi a duniya na izgili to ga sakamakon su nan ɗazu mun ji sakamakon muminai wanda suka yi aiki na ƙwarai to su wayannan miyagu wakilal yau manan sako sai a ce a yau ɗin nan yau rana alkiyama ɗin nan nan sakun za mu bakku a cikin azaba ba wai za mu mance ku ba a balaga shi ma wannan almajazul mursal ne domin Allah baya mantuwa karinar da take nuna cewa ba mantuwa ake nufi kenan Allah baya mantuwa ma'ana za mu bakku a cikin azabar da za mu sa ku kama nasitum liqa'a yawmikum haza kamar yadda kuma kuka bar haduwa da wannan yini naku na tashin alkiyama ba ku yi tanajin haduwa da shi ba ba ku yi imani ba ba ku yi ayyuka na kwarai ba kuka mance ranar kuka rabu da ita kuka ƙi mata tanaji na ayyukan alheri da za ku samu ku tsira to kuma yau za mu bakku a cikin azabar da za mu sa ku kaman ba su gane ba ne wa ma'awa kuma naru sai Allah ya musu gwari-gwari yanzu tana yawa ba su gane me ake nufi da cewa za a mance da su din ba sai Allah ya ce abin fa da muke nufi wa ma'awa kuma naru yau wuta ita ce makomaku sannan bayan wuta ita ce makomaku kila suna tunanin sun bar dukiya a duniya kila suna tunanin sun bar masoya a duniya kila suna tunanin sun bar mene a duniya iko mulki a duniya sai Allah ya ce wa malakum min nasirin kuma yau ba ku da mai taimako ba wanda ya isa yau ya taimake ku ya rage muku azaba ballantana ya fitar da ku daga azabar ko iya rage muku ba wanda zai iya yi balle ya fitar da ku yau kuɗin ba amfani wallahi kuɗin ba amfani a ranar alkiyama mabiyan ba amfani mulkin ba amfani komai da ka sani yau sai rasa shi na'am
ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزءا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ذلكم an muku irin wannan hukunci ne wannan irin hukunci zai tabbata a gare ku ne bi annakum taqassum ayatin lahi huzwan saboda ku dinnan kun riki ayoyin Allah kun musu izgilanci kun yi wa ayoyin Allah izgilanci wa garratkumul hayatud dunya kuma rayuwar duniya ta ruɗe ku dama makiyan guda hudu ne duniya shedan nafsu sai mene duniya shedan nafsu su ne makiyan dan adam na hudun ne na manta idan idan na tuna zan faɗi shi da duniya da shedan da nafsu yawa da hawa son zuciya duk wanda ka gani a duniya ɗaya cikin hudun nan ne ya kai shi shi ne Allah nan ya ce wa garrakumul hayatid duniya rayuwar duniya rayuwa ta kusa kenan ta ruɗe ku da yawa ka gana magana tashin alkiyama ƙin yin imani da tashin alkiyama aka shigo gurin da aka ce duniya ta ruɗe ku mana ana magana da su kafiran duniya ta ruɗe ku mana yana daga cikin abin da yakan kai mutane wuta wannan rayuwar ta duniya san duniya ya gina gidan biliyoyi a ce ya fuwa ne ya sai jirage na hawa ba ma jirgi ɗaya ba ya sai gidaje yana da shi a ingila yana da shi a amerika yana da shi a jamus yana ko'ina a cikin ƙasar yana da shi a abuja yana da shi a gaina ne yana ko'ina ko'ina duniya ta ruɗe shi wani attajiri wani lokaci aka yi tirelar shi ta faɗi yana alwala aka alaji tirelar ta faɗi sanda ya ɗau buta ya sa aljihu bai sani ba no da shi gaba ɗaya rayuwa tana ce sai dai ruwa aka gani tiya aljihu yana zuwa saboda tirela ta faɗi wallahi duniya kuma babban abin shine duniyar ba an same ta bane ta hanyar halal in ka samu duniya ta hanyar halal ni'in mahiya madalla da ita shi yasa kake ganin ba sa ƙoshi irin wayannan mana da neman duniya shi dan fodiyo ya ce yadda jini bai gusar da kishi ka san idan kana jin kishi in za ka yi ta shan jini ba za ka daina jin kishin ba to haka mai dukiya haram ba ta ƙosar da shi daga neman duniya in billions ɗari yake da shi gani yake bai da kuɗi duniya mu kiyaye falyoma yau dinnan ranar alkiyama la yi kurajuna minha ba za a fitar da su daga wuta ba walahum yusta'tabuna kuma su dinnan wayannan miyagun mutane ba za a nemi su yardar da Allah ba ta hanyar tuba ko ta hanyar tsoron Allah mana ba za a nemi cewa to su, su tuba ba don Allah subhanahu wataala ya yarda da su domin riga an an an wuce gada lahira ake ba magana tuba kuma kuma ba za a yarda su ce wasu yanzu za su zama masu tsoron Allah don su yarda da Allah ba domin abin ba zai ba an riga an wuce lahira ne gurin aiki a duniya gurin aiki lahira wurin sakamako falillahi alhamdu
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد رب السماوات رب الأرض رب العالمين فلله الحمد godiya ta tabbata ga Allah rabbi samawati ubangijin sammai wanda ya halicci sammai ba tare da ya kwaikwaya ba wanda yake da cikakken iko da tasarrufi a cikin sammai wa rabbil ardi kuma ubangijin ƙasa wanda ya halicci ƙasa ba tare da ya kwaikwaya ba wanda yake da cikakken iko da tasarrufi a cikin wannan duniya ta mu ƙasa kai ba wai rabbus samawati wal ardi ba rabbil alamina ubangijin dukkan talikai me alam huwa kulli masu wallah duk abinda ba Allah ba walahul kibriya
وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله الكبرياء كما أبنجدي إنهم أبنجد سمي أبنجد كسي أبنجد دكا تالكي له الكبرياء ينا دا جرمة له الكبرياء ينا دا ملكي شككي له الكبرياء ينا دا كارفي شككي Allah kenan kuma girma da ƙarfin da iko da mulki lahul kibriya yana da mulki cikakke to ba wai a guri ɗaya ba fis samawati wal ardi a dukkan samai da dukkan ƙasai wa huwal azizu kuma shine mabuwayi wanda ya gagari kowa ya gagari komai alhakim gwani mai hikima kuma mai hukunci Allah kenan alhamdulillah saboda lokaci nan za mu tsaya gashi dama sura ta zo ƙarshe gobe insha Allah ma tashi suratul ahqaf ɗaliban nan na na na amin amin ɗaliban nan na kuriga muna ƙara roƙon Allah ya fito da su albarkan manzan Allah da ma sauran mutane da aka sace a ko'ina Allah ya fito da su saboda manzan Allah wayanda kuma ba a riga an sungume ba Allah subhanahu wataala ya tsare saboda manzan Allah kowa Allah ya biya masa bukatarsa ta alheri saboda manzan Allah albarka fatiha da salatul fatiha bismillah baki na nesa Allah ya mai da ku gidajenku lafiya na kusa ma Allah ya mai da su gidajensu lafiya albarkar manzon Allah albarkar Shehu Tijani albarkar Shehu Ibrahim albarkar Fatiha da Salati Fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم